بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 24 ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekarar 1441 wanda ya dace da lissafin 16 ga watan afrilu na shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kaset na 35 cikin jerin giyar darussa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wallafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani allah ubangiji ya gafarta masa ibn taimiyya ya rasu ne a shekara ta 728 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi nashi yana karantar da mu ne fiqhun musulunci game da tsare-tsaren shugabanci da jagoranci da gudanarwa allah ubangiji ya saka mashi alkhairi kafin mu je cikin karatun akwai yar uwarmu wato ɗaya daga cikin malamai waɗanda musamman suke gudanar mana da wasu daga cikin majmu'at wato group group na na whatsapp musamman na 'yan uwa mata wannan malama wadda muka sanata da suna ɗalibatul ilmi hafizahallahu wara'a Uh, ina sanar mana da cewa a yammacin jiya alhamis Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mahaifinta rasuwa bayan fama da yi da rashin lafiya mana adda Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mashi ya sa ya huta Allah ya mashi rahama da shi da sauran magabatanmu Allah kuma ya samu mamutuka da imani da fatan 'yan uwa za su sanya wannan bawan Allah a cikin addu'o'insu da fatan kuma waɗanda suke da ittisali da ita za su yi mata ta'aziyya don taya ta alhini da yayi mata da rangwanta mata wannan damuwa ta rasa mahaifi Allah ubangiji ya gafarta musu gaba kida idan jama'a masu bibiyan wannan darussa ba su manta ba muna magana akan muna bibiyan ibn taymiya inda yake mana darasi akan dukiyar gwamnati ko a ce dukiyar al'umma wacce ke hannun shugabanni yana magana akan nau'in dukiya daga cikin waɗannan dukiyoyi wanda shine abin da ake ce ma ainihin wato alfai'u ya ya gama mana magana akan uh, zakka da abubuwan da suke da alaka da ita za mu tashi a inda mala yake cewa wa innamal wajibu kaffu zulmi anhum bi hasabi al-qudra wa qada'u hawaijihim allati la tatimmu maslahatun nasi illa biha min tablighi bis-sultani hajatihim wa ta'rifihi bi umurihim wa dilalatihi ala masalihihim wa sarfihi an mafasidihim bi anwa'i at-turuq al-latifati wa ghayr al-latifa كما يفعل ذو الأغراد من الكتاب ونحو ونحوهم من الكتاب ونحوهم في أغرادهم ففي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام ابن تيمية yana magana akan wato masu aiki ƙarƙashin shugabanni ministoci sakatarori shugabannin hukumomin tara haraji 'yan doka 'yan sanda sauran jami'ai da sauransu yana faɗan irin abin da ya kamata su zama suna yi ya ce wa inna malwajibu alaihi bayan da ya ce an jarabci mutane da karɓan na goro karɓan cin hanci karɓan rashawa karɓan alheri a wajen yin ayyukan da dama can su ne ayyukansu nuna wannan wato kashe lahirarsu ne da raya duniyarsu wannan kuma aiki ne na ƙasƙantattu kamar da muka ji ya mana hikaya ko ya mana ishara zuwa ga ƙissa ko tambaya da aka tarar cewa malam rabi'atu ya yi ma ainihin al'imam malik rahmatullahi alaihima malam ya ce wa inna malwajibu abinda yake tilas akan na kusa da shugabanni shugabannin hukumomi masu kula da dokoki masu enforcing dokoki sawa'un masu farin kaya ne ko masu kayan sarki masu tara hanya masu ansan haraji hukumomin kula da abin nan ayyuka da gudanarwa na gwamnati abin da ya kamata a kan ɗaiɗaiwan masu rike da mukamai ɗin nan kaffin zulmi anhum bi hasabil kudura su yi ƙoƙarin tunkuɗe zalunci daga kan talakawa iyaka iya wasu duk mukamin da aka baka da wani ofis ko shugabanci ko gudanarwa ko al'amarin mulki ko faɗa a ji ko zartarwa abinda ake fata shine kai kokari ka hana zaluntar na ƙasa da kai waɗanda ke ƙarƙashin wannan shugabancin wanda wannan shugabancin ko jagorancin yake da ƙarfin zartarwa a kan su yi kokari to kaga ka hana a zalunce su wa qada'u hawa'ijihim da kuma yi kokari kaga ka iya biyan bukatun su allati la tatimmu maslahatun nasi illa biha bukatun su wanda maslaha na shugabanci baya cika sai da biyan bukatun mutane sai ana musu abin da ya kamata min tabligi zis sultan hajati daga cikin bukatun mutane da zaka cika idan an baka wakilci ko an baka shugabanci ko an baka dan majalisa ko an zabe ka ciyama ko kansila ko wani mai fada aji ko ambasada ko sakatare ko minista ko mai mukamin da aka baka duk da za a wayi gari kai yanzu kana da fuska a gun shugaban kana iya shiga kai magana da shi kana iya ka gan shi kana iya ka faɗa ya ji kana da ƙofa a wajen to abin da ake fata shine ka dinga isar da wannan shugaban ko wannan gwamnan ko wannan mai mukamin ko sarkin nan ko shugaban makarantar nan ka dinga isan masa da bayani akan bukatun mutane ba bukatunka ba a karmakalla ba bukatunka ba ya kai shugaba ya kai ɗan siyasa ya kai shugaban ƙungiyar addini bukatun al'ummarka wata arifihi bi umurihim ka dinga masa bayani akan al'amuran da suke ciki ranka ya daɗe ya kamata a yi kaza mutane fa suna fama da kaza kaza fa shine matsalar mutane makarantu asibitoci tsaro zaman lafiya abinci noma kiwo duk abin da suke bukata wadilalati ala masalihim kuma ka dinga gaya ma wato shugaba da kake zuwa wurin shi ka dinga kai mishi bayani akan maslahar su abinda zai wa mutanenka amfani wa sarfihi an mafasidihim kuma kai kokari ka kawar da shi daga barna wanda zai abinda zai ja barna ga al'umma bi anwa'i turqin latifa ka bi hanyoyi masu taushi wa ghairil latifa da ma hanyoyi waɗanda ba masu taushi ba idan ta kama kamar yadda aka ruwaito cewa Umar ɗan Abdulaziz ya gaya wani daga cikin makusantan shi cewa idan ka ga zan kauce daga halin daga hanya ta ƙwarai ka ja ka faɗa ta da ƙarfi sannan ka daka min tsawa ka gaya min abin da ya kamata ne to ya danganta ga irin shugaban da irin tsarin da kuke rayuwa da shi amma dai abin da ya zama wajibi a kanka dole ne ka gaya mishi abin da zai zama nasiha kai da shi ba wai ka je ka dinga kai bukatunka ko abin nan san zuciyarka ba ko kuma ka dinga faɗa mishi abin da kawai in an faɗa mai bai ji daɗi ko da ba gaskiya ba ne a kana shi sanin asalin abin da talakawa suke ci wanda kuma galibi da asafi shari galibi wanda suke da shiga a gun shugabanni abin da suke kenan sai daga ba shugabannin su dinga itirafi da kansu cewa su wallahi ba su san haka halin mutane yake ba ba su san cewa talakawansu na cikin irin wannan bala'i ba saboda ba bari an gaya musu ba kama ya fa'alu zawul agradi min al-kuttabi wa nahawihim fi agradi kamar yadda ake samun wato masu bukatu kamar marubuta da sauransu suke yin haka a cikin rubuce-rubucensu suke bayyana haka fafi hadisi hindu ibn abi hala mala ya ce a cikin hadisin hindu ibn abi hala wato hindu ɗan gidan abu hala wannan suna hindu ana iya sawa namiji kamar da ka gani a nan shi wannan hindu ɗan gidan abu hala sahabi ne daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma ma shi a gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya taso wato rabibu ne ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abin nan ɗan gidan Khadija ne wanda baban shi shine Abu Hala ɗin wanda ya auri Khadija ya mutu sannan Atiq ibn Aib ibn Abdullah ya aure ta ya rasu a bisa yadda Zahabi ya lissafa kenan a bisa lissafin wasu kuma sai da Atiq ibn Abdullah ibn Aib ibn Abdullah ya aure ta ya rasu sannan Abu Hala ibn Zurara ya aure ta sannan bayan rasuwar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to wannan Abu Hala din wanda an ce sunan shi ko dai Nabbash ko kuma Malik shine mahaifin wannan bawan Allah wannan sahabi mai suna Hindu dan gidan Abu Hala radiyallahu anhu wanda an kashe shi ne a yakin fitina ta Jamal tare da Sayyidina Ali yana cikin rundunar Sayyidina Ali radiyallahu anhu aka kashe shi anan kamar yadda aka kashe kuma ɗan shi mai suna hindu bin hindin ibn abi hala tare da mus'abu ɗan zubair a shekara ta 69 kenan a cikin wata rigima kuma ita ma ta shugabanci Allah ubangiji shi kyauta to wannan hindu ɗan gidan abu hala wanda ya ƙware kamar da ake bada labari ya ƙware wajen siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma yankin bayani da aka tsakuro daga cikin shahararren hadisin sani na siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana cikin littafin Shama'il Muhammadiyya da Ash-Shari'a ta Al-Ajurri da littafai da dama kamar littafin Musnad al-Bazzar da littafin Al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam Abu al-Qasim al-Tabarani da littafin Sahih ila Yushi Tabarani mai suna Al-Ahadith al-Tiwal da littafin Akhlaqul Mustafa na Al-Asfahani da Baihaqi a cikin littafai irin su Dalailun Nubuwa da cikin Shu'abul Iman da al'imamu al-Hussein ibn Mas'ud al-Baghawi a cikin sharhu sunna da dai malamai mabambanta su ruwaito wannan labari nashi na na wanda Hassan dan Ali yake tambayin shi yana cewa ka siffanta mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin siffanta wanda yayi sai yake bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tausayi ne mai rangwame mai so ya ainihin ga cewa al'ummarsa sun samu sassauci don haka sai yake faɗa shi annabi alaihi salatu wasalam yake cewa abliguni hajata man la yastati'u iblaghaha annabi ce kuma ku dinga faɗa min ya ku muqarrabaina wato na kusa waɗanda suke shugabanni da aka ba su shugabanci su ne wakilan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga isar mini da bukatun waɗanda ba za su iya zuwa su isar mini ba kowa ne yake samun dama ya ga shugaba ko ya mai magana ya ji hatta a wannan zamani namu da shugabanni suke da akwai hanyoyi daga nesa da za ka iya saduwa da su misali a ce shugaba ne yana da handle na twitter yana da account na facebook yana da account na uh, instagram ko makamantansu daga cikin hanyoyin nan na sadarwa ba kowa ba ne wanda in an yi mishi ma zai gani hasali ma akan ɗauki wasiƙa a kai ofishin shugaban mukarraban su hana a gani bayan gashi an yi stam an ce an kaita gudanar aka yi haka ko kuma in ya zo taro in ana so a mashi magana duk sun tattare haka ba kowa bane yake samu mutane da dama ɗan ƙaramin nisba ne nisba da'ifa jiddan wa da'ila ke iya samun su yi magana da shugaba ko su kai gare shi saboda yanayin al'amuran da ake gudanarwa to ku da kuke zuwa ku same shi annabi ya ce to ku dinga isan min da saƙon wanda ba za su iya kawo saƙonsu fa innahu manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yadda abin yake annahu man fa innahu man ablaga za sultanin hajata man la yastati'u iblagha wanda duk ya isar zuwa ga wani shugaba bukatun mutumin da ba zai iya kai nashi bukatun ba nabi ya ce ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام الله أكبر من زال الله عليه وسلم يتي تورنا متن الله سبحانه وتعالى zai tabbatar da kafafun mutumin akan al'arshi ranar da kafafu suke zamewa daga al'arshi wato ranar tashi alkiyama wanda za su hau sori akan akan akan sirati ranar ranar da za a hau sirati a ta zamewa ana fadawa cikin wuta Allah ka tsare mu to a ranar su masu irin wannan kyakkyawan aikin za su samu wata kariya ta musamman za su wuce su kai aljanna Allah ka samu cikin da za su tsira wannan ya kai dan majalisa ya kai malami ya kai shugaban kungiya ya ku SA da PA da minista da kwamishina da waye da waye da duk waɗanda suke da samun shiga a gun manyan nan to wannan ba shine aikin ba wai ku tara mutane daga garin shugabanni ba a ku ne ya kamata ku dinga isar da saƙon mutane wajen shugabannin ku dinga gaya musu abin da zai gyara mulkinsu abin da zai gyara lahirarsu ba ku dinga musu ƙarya kuna tare su daga ganin mutane kuna tare mutane daga ganin su kuma ku ce musu ai ba komai mutane suna nan suna yabawa sai ku zama makaryata waɗanda suke maciya amana al'umma Allah ya tsare mu ana hadisi kamar da muka ambata limamu at-Tirmidhi ya fitar da shi a cikin Shama'il Muhammadiyya da al-Ajuri a cikin Ash-Shari'a da Tabarani a cikin Al-Kabir da Ibn Adin a cikin littafin shi Al-Kamilu fi Du'afa ar-Rijal da limamu Abubakar al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa da cikin Shu'abul Imani dukkanin su ta hanyar wannan mutumi wato Hindu Ibn Abi Hala wanda yake cewa kamar yadda a cikin riwaya yake cewa daga daga Hassan na Aliyu yake cewa sa'altu khali Hind ibn Abi Hala domin yanzu Hindu din nan dan uwan mahaifiyarsa ne li ummi Fatima radiyallahu anha mahaifiyar Hassan radiyallahu anhu kanwa take ga wannan mutumi wanda suke uwa daya uba ne kowa da nashi ita mahaifinta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma mahaifinsa shine wancan Abu Hala al-Hashimi dukkaninsu kaga ƴaƴa ne kenan Khadija su biyu din nan aka ce wa kana wasafan ana labarin shi wajen iya siffanta kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa radiyallahu an al-hasani wa an hind wa sa'iru sahaba ku jama'a kun ji wannan Allah shi kyauta wa qad rawal imamu ahmadu wa abu dawuda fi sunanihi an abi umamat al-bahili radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama من شفع من شفع لأخيه شفاعة فأهدي فأهدي له عليها هدية فأهدي له عليها هدية فقبل فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا wannan hadisi na al-imamu Ahmad da Abu Dawud da al-imamu Abu Qasim tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir da ibn al-qattan ya ya ruwaito shi kuma har ya raunata shi ma amin ya raunata shi ba ya ruwaitowa ba a cikin bayanul wahami wal iham da yake wannan raunatawa ce mai rauni da shi da ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi a cikin al-ilalul mutanahiya za mu zo mu dan ƙara wannan bayani bari mu ji fasara hadisin tukunna nabi malam ya ce wa qadra wal imamu ahmadu wa Abu Dawud. Al-Imamu Ahmad da Abu Dawud sun rawaito Abu Dawud a cikin sunan ɗinsa daga Abu Umamat al-Bahili wato Sudai ibn Ajlan ibn al-Harith kenan ɗaya daga cikin sahabbai wanda suka zauna ƙasar Hims radiyallahu anhu yana da hadisai kamar guda 200 da rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kamar guda 6 da ke cikin Bukhari da Muslim sannan sauran ashabul kutubu sita masu fita da hadisan shi ya rasu shi abu umama wanda yake mashhurin ne bi kunyatihi ya shahara da alkunyarsa abu umamata bayan shi akwai wani sahabi abu umama shine iyas ibn fa'alaba al-ansari uh, shi wannan da an ce abu umama aka yi shiru to an fi kawo shi wannan sudayyu din ya shahara kwarai da wannan alkunya tasa ya rasu shekara ta 86 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uh, Allah ubangiji ya kara masa yarda to shine ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa man shaffa'a li akhihi shafa'atan wanda diye ma wani dan uwansa wani ceto ma'ana ya tsaya mishi dan fitan mai da wani haƙƙi ko dan tunkuɗe mishi wani zalunci ma ce yan sanda ko alƙali ko wasu jami'an tsaro sun kama wani za su zalunce shi ko kaga alamar za a cuce shi ko bai san abin da za a yi mishi ba sai ka cece shi to kuma uhdiya lahu alaiha hadiya sai kuma aka baka wata kyauta don wannan aikin faqabilaha kuma ka karba annabi yace faqad ata baban aziman min abwabir riba mutumin da ya haka babu shakka ya zo ya zake wata kofa babba daga cikin kofofin riba malam abdul muhsin ash-shaykh abdul muhsin abbad hafizahullahu wa ra'a a cikin sharhin da yema sunan abu dawud yake cewa abin da yasa annabi ya faɗi wannan magana alayhi salatu wasalam saboda li'annahu ihsan saboda yin haka kyautatawa ne kaga wanda zai shiga cikin wata matsala ko za a cuce shi ko an fi karfin shi ko za a zalunce shi bai san kan gari ba ka taimake shi ka fidda shi daga wannan zaluncin ihsani ne kyautatawa ne wal aslu alla yu'khadha muqabiluhu shay kuma abin da yake asali shine in kai ihsani baka karban wani abu na duniya akai min min ardi duniya ba a karba zaka bar shi ne a lahira kawai shine kyan in kai ihsani ka bar shi sai a lahira dan ba iya biyan ka da abun duniya shi kuma malamin subul salam a sana'ani yake cewa wannan dalili ne akan haramcin kyauta da za a baka muqabil shafa'a bayan kayi wani ceto kayi wani kokari na wani ceto ka ce sai an baka kaza to wannan kuma kamar da Sheikhul Albani yake nunawa baya cin karo da hadisin da ke cewa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u wato daga baya su mutanen da ka musu kirkin su ga dacewar bari su maka wani ihsani wannan kana iya karba amma idan ka sharɗanta cewa sai an baka to wannan shine akwai matsala haka Sheikh Al-Albani ke faɗa cikin littafin sa Sifatul Hadis Sahiha babi da aka ce min abwabir riba har ila yau sanani yake cewa wannan tasmiya ce wata ke nuna min babi tashbih kwatanci ne ake yi tsakanin riba da wannan saboda ita ma riba dama ƙari ne a cikin dukiya mara kyau ta haka ma wannan ƙari ne mutum yake so ya samu a cikin asalin ladan shi lahira yana so ya samu wani bangaren shi a duniya babu kyau a hadisin kamar da muka ambata al-imamu Ahmad Abu Dawud da wasu malamai suka rawaito shi isnadin shi kamar da Sheikhul Albani yake fada dukkanin mazajen shi mazajen sahihu Muslim ne in banda Al-Qasim ibn Abdurrahman wanda shine ke riwaya daga Abu Umama wanda malamai sun tantance magana akan sa akwai wanda suka maganganu akan cewa bayi da nagarta bai da aminci amma dai karke kamar yadda shi a shekul albani yake faɗa daga baya an tabbatar da cewa sadukun ne kamar yadda zahabi ya faɗa a cikin alkashif cewa sadukun ne sunan shi alqasim ibnu abdurrahman ad-dimashqi yana da riwaya a cikin alkutubu al-arba'a abu dawud tirmizi nasa'i da ibnu maja ya rusu a shekara ta 114 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haka riwaya ce take hasana insha Allah kamar da Sheikhul Albani ya tabbatar a cikin lambar hadisi na 3465 na as-sahiha kuma anan ne ma ya mai da martani ga shi Ibn al-Jawzi wanda yayi ya kai matuƙa wajen cewa hadisin mana da rauni ya raunata shi da shi da malam Ibn al-Qattan mai bayanul wahmi wal iham Uh, wannan alkasim ibnu abdurrahman yana da wani mai irin sunansa wanda kuma ɗabaƙarsu ɗaya a kiyaye shi alkasim wannan namu da muke magana a nan riwayarsa da ta tabbata wadda babu ta baba daga sahabi ita ce wannan daga sudai wato abu umama akwai sahabai da ake cewa riwaya daga gare su amma akwai ta baba sosai a ciki kamar da malamai suke faɗa amma shi ɗayan alkasim ibnu abdurrahman ibn abdullahi ibn mas'ud wanda jika yake ga sahabi abdullahi dan mas'ud to shi wannan wanda eh, kaga shi uh, alqasim wannan namu mai ruwaya daga abu umama ya rasu shekara 114 shi kuma wancan 116 don haka sa'annin juna ne ta fuskar rasuwa sannan kuma shi jikan sayyidina uh, sayyidina abdullahi dan mas'ud yana riwaya daga baban shi abdurrahman uh, dan abdullahi dan mas'ud kuma yana riwaya daga sahabbai irin su Jabir da Abdullahi dan Umar waɗanda suka yi nisan kwana cikin sahabbai din shi yaro suka mai da na ambata shekara ta 116 kuma yana ma da hadisi a cikin Bukhari sannan da kuma waɗancan kutubul arba'a wallahu ta'ala a'lam wannan a take take nan game da hadisi da ya tabbata duk da dai kamar da Ibn Hajarin shi kuma yace a cikin Bulughul Maram yace wa fi isnadihi maqal akwai ‘yar tattaunawa game da isnadin hadifin a cikin bulugul maram kenan ya faɗi haka wallahu ta'ala a'lam sai malam ibnu taymiya rahimahullahu ya ci gaba da cewa warawa ibrahimul harbi al-imamu abu ishaq ibrahim ibnu ishaq al-bagdadi al-harbi wanda babban malami ne cikin malaman sunna ya rasu shekara um, uh, shekara ta 285 shine rasuwar shi Ibrahim al-Harbi rahimahullah al-Imamu al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafinsa na tarihu Madinat Salam ya mashi tarjama inda yake cewa kana imaman fil ilmi ra'asan fi zuhudi arifan bil fiqh babu malami littafin shi uh, garibul hadith sananne ne sannan kuma akwai littafin kitabul hadaya wanda daga cikin shi ne ibnu taimiya ya ɗauko wannan magana insha Allah ya ce warawa ibrahimul harbi an abdullahi ibn mas'udin radiyallahu anhu qala ibrahimul harbi ya ruwaito daga sahabi abdullahi dan mas'ud hadisi mawqufi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya ce as-suhtu an yatliba hajata an yatluba al-hajata lirajuli fatuqda la fayuhda ilayhi fayaqbala abinda yake ce musu hutu zalunci cin haram shine mutum yayi ma wani hanya ko dalili na fitar wani bashinsa ko biyan shi wani haƙƙinsa sannan kuma fatuqba lahu sai a cika mishi wannan bashin nasa ya zama abinda ka nema na a yi mushi ɗin an yi mai an yi mai buƙatarsa sannan kuma fa yuhuda lahu ilaihi fa yaqbala sai a bashi kyauta a madadin wannan aiki da yi kuma sai ya karɓa irin masu an sama mutane appointment a basu kuɗi masu an sama mutane pension ɗinsu ko kuɗin kwangilarsu ko duk wani kuɗi na wani da ya makale aka rasa yadda za a yi a fitar da su kai ka iya dalilin da a fitar da su sai ka je ka fitar da su ka anshi kuɗi a madadin haka ko ka ce sai an baka percentage kaza to duk wannan suhuti ne Allah ubangiji shi kyauta wannan athari yana cikin littafin kitabul hadaya na shi al-harbi kenan rahimahullah sannan kuma al-imamu ibnu abi hatim rahmatullahi alaihi ya ruwaito shi a cikin tafsirinsa cikin juz'i na hudu malam ya ce warawa aidan an masroƙin annahu kallama ibn ziyadin fi mazlamatin faraddaha fa'ahada lahu sahibuha wasifan faraddahu alaihi wa qala sami'tu ibn mas'udin yaqulu man radda an muslimin mazlamatin mazlamatan fa raza'ahu alaiha qalilan aw kathiran fa huwa suhtun yace wannan kuma abin da ya faru daga Masruq bin al-Ajda al-Hamdani babban malami cikin tabi'ai rahmatullahi alaihi Abu Abdul Abu Aisha Masruq bin al-Ajda al-Hamdani wanda ya rasu a shekara ta 63 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malami ne cikin manyan malamai mai yawan sallah wanda aka ce ya je aikin hajji ba a taba ganin shi ya kwanta ba a sujuda ba sai in bacci yake sujuda kawai yake mai yawan sallah ne kwarai da gaske Allah ya gafarta mashi ya tambayi ya ce aka ce ya yi magana da Ziyad ibn Abi wani gwamna din nan cikin gwamnonin Banu Umayya gwamnan Basara bi mazlamatin game da wani mugunta wani zalunci da aka yi wa wani farar da ha sai ya sa aka tunkuɗe wannan zalunci ba hada lahu sahibu ha wasifan to mutumin da ya ji daɗi duke shi ta dawo an biya shi haƙoƙinsa sai ya yi ma shi a masrok kyauta na wasifan ya ba shi kyautan bawa mai hidima shi ake ce ma wasif bawa idan ya kai shekarun da zai iya hidima sawa'un namiji ne ko mace akan ce mashi wasu sai ya ce da aka mashi sai ya ce same tu ibn mas'udin ya kulu na ji malami na ibn mas'udin yana cewa man radda an muslimin mazlamatan wanda duk ya tunkuɗa wani mugunta wata cutarwa daga barin wani musulmi farza'ahu alaiha sai musulmin ya bashi wata kyauta akai qalilan aw kathiran kyautan nan mai yawa ko kaɗan fa huwa suhtun ya ci wuta fakultu ya aba abdurrahman sai na ce mashi ala gafarta malam wato ibn mas'udin ɗin kenan shine abu abdurrahman ma kunna na rasuhuta illa rashwa fil hukumi amuda da an ce suhutu sai mu kamar rashawa ce kawai wato a bada cin hanci ko rashawa akan wani hukunci da za a yanke mun mun dauka shi kadai ne suhutu qala sai ibn mas'udin ya ce zakal kufuru shi wannan da kake cewa suhutu ai yafi wancan bala'i shi kafirci ne ma gaba gida wato khurujin ne minal milla kenan wannan asari al-Imam Abdurrazzaq As-Sana'ani ya fitar da shi a cikin al-Musannaf cikin mujalladi na 8 da al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi a cikin Shu'ab al-Iman ta hanyar ammar ad-duhani daga salim ibn abil ja'ad daga masruk da lafazinsa wanda wannan isnadi ne kamar da malamai suka ce sahihi ne haka nan kuma ibn sa'adin al-basri ya fitar da wannan riwaya a cikin tabaqat dinsa da kwatankwacin ta ba tare da kissar cewa mazlama ce aka cire a fadar wannan wato abin nan ibnu ziyadin ba hakanan ibnu abi hatim ma ya kawo a cikin tafsirin sa da kuma at-tabarani al-imam at-tabarani rahmatullahi ala al-jami' a cikin littafin tabarani mai suna kitabud du'a jama'a kun ji wannan duka dai hani ne da nuni zuwa ga hadarin mutum ya wani aikin alheri sai kuma ya anshi kuɗi a kansa wato ya wa taimaki wani ya fitar da shi daga wani zalunci na wasu azzalumai ko wasu macuta ko wasu wanda suke amfani da ofishin wajen su ga cewa sun uzurta mashi sai kuma ya ce bari a bashi wata kyauta ko kuma dama can ya sharɗanta wata kyauta ko wani percentage ko wani yanki na daga cikin wani babu shakka wannan suhutu ne malamai suka ce to wasu sun yi tambaya cewa wannan yana iya shiga cikin aikin lauya wanda idan an yi rasuwa ko ana rigimar gado ko an kwace mutum fili ko wani makamancin abu zai zo ya shiga ya uwa ya makarbiya ya kai ya kawo ya tabbatar cewa sai an baka kayanka amma dama tun kafin ya je ya yi wannan aiki za ka ga ya riga ya shar'anta cewa to fa kaza za a biya shi in damages din nan an biya sai fa an bashi kaso kaza wannan baya shiga ciki domin shi yanzu ka ba shi wakilci ne ba wai zai amfani da wata alfarmashi ba ne can ana magana akan wanda yake da alfarma yake da ido da faɗa a ji wanda gari bisa al'ada za ka gada babban mutum ne zai amfani da ƙarfin faɗa a jinsa ko ƙarfin kujerarsa ko ƙarfin mutuncinsa ya kwatan maka yancinka amma shi ko lauya wannan sana'arsa kenan tsayawa waɗanda ba za su iya tsayawa kansu ba wakilci kuma ya halasta a shiga a ta halasta ko babu laifi a yi jinga a kan nawa za a biya shi da haka lauyi su kwantar da hankalinsu ba da su ake wannan magana ba wallahu ta'ala ala fa amma idza kana waliyul amri yastakhriju min al ummali ma yuridu an yahtassa bihi huwa wa dhawihi fala yanbaghi i'anatu wahidin minhuma id kullum minhuma zalim yace idan ko ya zama shi shugaban yana so ya karɓa a gun ma'aikatan ma'aikatan su je su an so mushi dukiya dukiyan nan kuma zai kwace ne ya zama ya zauna a kan shi da sauran mukarrabansa to a nan bai halasta a taimaki ɗayansu a kan ɗaya da su masu karɓowa da shi wanda zai ainihin wato kwace na can sama ɗin dukkaninsu a zalimai ne kenan to a nan bai halasta ka taimaki wani akan waninsu id kullum minhuma zalim domin dukkaninsu azzalimai ne kalissin shi kamar barawo ne wanda saraka min lissin ya sata a gun wani ya saci yin wani barawo sata kaga duka dai kan wajja ce wa kabba ifatainil muqta tilataini ala asabiyatin wa ri'asa ko kuma kamar kungiyoyi guda biyu wanda suke yaƙi da junansu akan wani ƙabilanci ko shugabanci rikici akan siyasa ta, ta shugabancin ƙasa ko jiha ko wata ƙungiya ko harka aluta ta 'yan makaranta ko wata sarautar gargajiya ko shugabancin wata ƙungiya ta naƙaba ta misali 'yan union ko 'yan uh, uh, uh, pressure groups ko ma ta menene to anan bai halasta wala ya hilu lirrajuli an ya kuna aunan ala zalimin in ya zama ana ta rigima akan irin wannan shugabanci ya zama san zuciya ne kawai kowa san zuciyarsa to abin da ya dace ga musulmi shine karka goyi bayan kowa karka jefa kowa kwara karka goyi bayan kowa karka je kana kokarin nuna wane shi ya fi cancanta kamar kamfen kenan ko ka yarfar da wane ka ce bai kamata ba shi bai cancanta ba kaza da kaza kaza abin da ya fi dacewa da kai sai ka kame bakinka ka kame hannunka daga taimakon wani azzalimi akan ɗayan azzalim shi ne mala ya ce wala yahilul rajuli an yakuna aunan ala zulmin bai halasta ga mutum musulmi ya zama ya taimaki wani zalunci kowane iri ne fa inna ta'awuna nau'an domin taimako taimakekeniya iri biyu ce haɗuwa akan wani abu da za a taimaki juna iri biyu ce al'awwalu abu na farko ta'awunun alal birri wa taqwa ana iya musulmai suna iya haɗuwa su taimaka wa junansu akan abu mai kyau akan tsoron Allah akan birru akan biyayya Allah kamar mene minar jihad kamar a tsayu a wurin jihadi a haɗa kai a yi jihadi don ɗaga kalmar addini wa iqamatil hudud ko a haɗa kai musulmai don ganin cewa an tsaida haddin Allah a bayan ƙasa wastifa'il huquq da biyan haƙoƙin mutane a haɗu akan yadda za a fidda wasu talakawa ko marasa ƙarfi haƙoƙinsu wa ifa'il mustahiqina a fitar da haƙoƙin nan a ba wanda suke su ne suka cancance su a shar'anci fa hada kaga ire-iren wannan mimma amara Allah bihi wa rasuluhu na daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da kuma manzansa kamar a cikin faɗin Allah da yake cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwani wattaqullaha innallaha shadidul iqab ku taimaka wa junanku alal birri wat taqwa a wajen biyayya Allah da jin tsoron Allah wa la ta'awanu alal ismi wal udwani kar ku taimaka wa junanku wajen al'ifin shi ne wato barin abin da Allah ya ce a yi wal'uduwan ko kuma tsallake iyakar da Allah ya shata kar ku yi wannan Allah ya ce wa taƙullah ku tsoron Allah inda Allah shirin ikab lalle Allah yana da tsananin azaba ga wanda suka ji jin tsoron shi Allah ka tsare mu daga azabarka To, waɗannan nau'i na farko daga cikin nau'o'i guda biyu na taimako shine alalbirri wa takawa ya kwatanta da jihadi da tsaida haddi da samo da mutane haƙoƙinsu. Ya ce, fahaza mimma amarallahu bihi wa rasuluhu. To, wannan irin nau'in yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala da manzan shi sallallahu alaihi sallama suka yi umarni wa min ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة wanda ya kame daga yin ƙoƙarin ya taimaki masu nema ko buƙatar taimako wajen jihadi da tsaye da haddi amma sai mutum yana da ƙarfin da zai taimaka sai ya janye jikinsa ya yi tahazuli ya maƙe hannunsa ya ƙi taimakawa don tsoron wai kar ya zama garin taimakawa ya zama ya taimaki azzalimai faqad taraka fardan alal a'yani aw alal kifaya yayi watsi da farilla wanda ke kan kowa ko kuma alal aqalli farilla ce take kan wasu in sun daga ta fada akan sauran mutawahhiman annahu mutawarra a wannan yanayin sai zama yana yin haka ne yana tunanin wai shi mai taka tsantsan ne ga abin da ya kamata ya tashi na taimakon al'umma na gyara na taimakon na kame hannun zalunci na kawo jihadi yaƙi da tunanin wai ya yi abin arziki wa ma aksara ma ya shi tabi hujjubunu wal fashalu bil wara ice dama so da dama abu ne mai aukuwa so da yawa so da yawa zaka ga ragwantaka aljubunu tsoro da lalaci da raunin zuciya da shi da alfashalu wato failure rauni rashin iya abu rashin ɗaukan abu da azama su da dama sukan yi kama da alwara ko mutum wanda zai kame kanshi daga shiga wata barna sai zaman wara'u ne wato kamewa ne amma wasu daga suke cikin barna za su mashi kallon matsoraci kallon wanda yake ya yi takazuri ya yi failin akwai abin da kuma zai zama asalin failin ɗin ne wato takazuri ne da kuma ragwantaka da lalaci amma wani kuma sai gan shi a matsayin cewa ai kamewa ne wara'u ne taka tsantsan ne da haka akwai kamantakeke na daga cikin su sakakanin su domin id kullum minhuma kaffun wa imsakun domin kone daga cikin su aikata abin da ake shine janye hannu da janye jiki to wajen janyewa sai an duba wace irin janyewa ce kuma abin da mutum ya janye a kai din haka ya dace ya yi ko ba haka ya dace ba to shi zai ba da dama a hukunta wannan wara'u ne ko ba wara'u ba fashalu ne ko ba fashalu ba jubunu ne ko ba jubunu ba wallahu ala wannan shine nau'i na farko na at-ta'awun taimakekeniya wato wanda yake mai kyau ne ko shari'a ta yi umarni da shi ta goyi bayansa ta ce a yi shi kamar da Allah ya faɗa wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa zuwa ƙarshen aya kamar da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da cewa kamar da Bukhari da Muslim suka rubuta shi daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda cewa unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka yayi cuta ne ko an cuce shi sai sabai suka ce wannan mun fahimci azzalimi a hana shi wanda aka zalunta a taimake shi amma ta yaya zaka taimaki azzalimi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta kuffuhu anzul ka katange shi ka hana shi zaluncin ka ka taimake shi Allah ya tsare mu to sai nau'i na biyu malam yace wasani nau'i na biyu ta'awun alal ismi wal udwan taimakekeniya akan sabo da barna al ism kamar da muka ji shine tarku ma amara Allahu bihi fi'ila kamar yadda ibnu jarir ya fassara su barin abin da Allah ya ce ya aikata shine al-ithm sannan al-udwan kuma wuce haddin da Allah ya ce a tsaya na haramci kal i'anati ala damin ma'sumin kamar mutum ya je ya taimaka wajen zubar da wani jini wanda jinin Allah bai yadda a zubar da shi ba jini ne katangagge to yayi at-ta'awun ala al-ithm wal udwan aw akhadhi malin maghdubin ko mutum ya taimaka ya shiga kungiyar da za a je a ainihin yi sata ko fashi ko satan kudin gwamnati ko a kwasa a sama da faɗi duk dai wata hanya ta cin kuɗi wanda yake na ƙwaci au darbi malla yastahiqu darb ko aka doki aka yi amfani da wata dama aka doki mutumin da bai cancanci a doke shi ba bai yi laifin a doke shi ba to da wanda ya da kai da wanda ya rike shi da wanda ya shiga cikin harkar da wanda duk suna cikin at-ta'awun alal ithm ونحو ذلك da makamancin wannan fa hadha allazi harramahu Allah wa rasuluhu wannan sune waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi sallallahu alaihi wasallama suka haramta Allah shi wata sai malai yace na'am haka abin yake idan kanatil amwalu qad ukhilat bighairi haqqin to asa da ya zama shugabanni din da waɗancan wakilan nasu sun riga sun kwashe wata dukiya ba da haƙƙi ba ba da cancanta ba waƙar ta'azzara radduha ila ashabiya wannan dukiya an rasa yadda za a yi an rasa yadda za a yi ta zuwa ga ma'abotanta mazowanta an rasa yadda za a mashi da dukiya zuwa ga mazowanta saboda ba a san su ba ba za a iya tantance su ba ko ba sa kusa wani azzalimi daga cikin wakilan gwamnati ya wani zalunci ko makamanta haka ko kuma sarakuna da shugabanni sun tara dukiyoyi waɗanda suke ba na halas ba ya za a yi ka kafirin minal amwali sultaniya malam ya ce kamar da ake samun da dama daga cikin dukiyoyi na gwamnati dukiyoyin da ke hannun shugabanni da dama daga ciki dukiya ce da aka amsa ba da haƙƙi ba falyanatu ala sarfi hadhihi amwal fi masalihil muslimina to anan kai da ka samu shiga a gwamnati sai ka taimaka ta yadda za a yi a juya wannan dukiya a yi abin da zai amfani musulmai ka sidadi tsogo kamar da za a je a toshe kafofin iyakokin musulmai ba sojoji ko ai katanga ko ai ganuwa ko makamantansu wani faƙatil muƙatila da kuma abin nan yin albashi da allowance ga waɗanda suke mayaƙa da suke fagen fama wani hau zarika min al'adati alal birri wa taqwa da sauran dai ayyuka irin waɗannan wanda suke sa daga cikin taimakekeniya akan kyakkyawan aiki al misali taimakawa gwamnati a bata shawara ta ɗauki dukiya wadda take ga ta nan wasu an kwace an ce wane wane kaza lut wane wane kaza lut wasu an kwace a wap wasu a airport wasu kaza da kuma dukiyoyin da su kansu shugabannin wasu kwasa ba su san daga ina asalin dukiya take ba sai a kwashi wannan dukiya a raba wa mutane abinci ne magani ne za a kai asibiti a gyara musu makarantunsu a gyara musu hanyoyi a gyara musu wuraren da suke bukatunsu a ƙara yawan abin nan abubuwan more jin daɗin rayuwa da ake cewa more rayuwa da jin daɗin rayuwa a ƙara musu daga yadda ake idil wajibu ala sultan ala sultan fi hadhihi amwal domin ko abin da yake wajibi akan shugaba game da irin waɗannan kuɗi idan lam yakun idan lam yumkin ma'rifatu ashabiha a sa'ad da ya zama ba zai yiwu a san suwaye masu dukiyoyin ba waraddiha alaihim ballantana a mayan musu da dukiyarsu wala ala warathatihim kuma ba a san su waye magadan su ba ballantana a mai musu an yasrifaha ma'a taubati ila Allah ma'a taubati in kana huwa zalim sai ya sarrafa su ila masalihin muslimina zuwa ga maslahar musulmai tare da tuba idan shine sarkin shugaban idan shine ya zaluncin da dukiyar ta shigo aljihun gwamnati wa hadha qawlu jumhuril ulama wannan shine maganar mafi yawan malamai cewa ya kokari ya tuba ga Allah kuma dukiyar nan ya maishe ta ga masu ita sai in ya kasa kaiwa ga masu ita to sai ayi ayyukan alkhairi waɗanda za a yi fata da ya kai gare su wannan malai ce tace maganar malamai kamalikin wa abi hanifata wa ahmada al-imam malik ibn anas rahimahullah الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه دولنا malamai haka suka yi fatawa wa huwa manqulun an ghairi wahidin min as-sahaba malai ce kuma an hakaito wannan magana daga sahabi fiye da guda daya wa ala zalika dallatil adilla kuma akan haka ne dalilai na shari'a dallatil shar'iyya dalilan shari'a na shari'a akan abin da suka zo kenan kama huwa mabsutun fi mawdi'in akhar malice kamar da na tsaya na tantance bayani akan wannan mas'ala a wani wuri can daban wa in kana ghayruhu qad akhadha fa alayhi huwa an yaf'ala biha kadhalika mala yace idan ko wani mutum shine ya ya ci kudin to yanzu abin da yake akan shugaba shine kokarin ya mai ya kwace kudin ya maiwa da masu su kadhalika lawinta na as-sultanu min raddiha hakanan inda sarkin shugaban zai kwace dukiyar da wani ya ci a hannun wasu al'umma amma shi ma sai ya ki mai da ita kanan i'anatu ala sa'alan infaqiha min masarihi fi masarihi aliya sarki ne da wata dukiya a hannun shi ta zalunci an ba shi shawara ya mayar yaki to sai ku kokari ku mukarraban shi ku ba shi shawara yadda za a yi a sarrafa ta dan musulmai su amfana irin wannan aula min tarkiha biyadihi ya fi sauƙin matsala fiye da abin dukiya a hannunsa ومن يضعها على أصحابها وعلى المسلمين da kuma barinta a hannun waɗanda shi yake ba su roƙo a bata musulmai su ci amfaninta su ci gajeta ga baki ɗaya malai ce fa inna mazarar shari'a ala qaulihi ta'ala domin gaba ɗaya shari'ar musulunci tana gudana ne akan fattaqullaha mastata'atum al-mufassir li qaulihi fattaqullaha haqqa tuqati wato faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa fattaqullaha haisu ma shi'tum ku ji tsoron ku ji tsoron Allah mastatatu iya iyawarku wanda yake fasara fattaqullaha haka tukati to kafin muje nan a baya kaɗan a wannan shafi na 68 malam ya inda yace wa man yad'uha wa man yudi'uha ala ashabiha wa al muslimina wato dukiyar da shi shugaba wanda ya zalunci yake baiwa masu masu lalata dukiyar su hana musulmai da masu dukiyar cin moriyanta to malam yayi ta aliki a lamba ta bakwai da yake cewa walil musannifi lil musannifi risalatun fil amwali allati la yu'rafu sahibuha ibnu taymiya da littafi da ya musamman akan dukiya wacce ba a san me ita ba wa ma yajibu al'amalu biha da abin da ya kamata a yi da dukiyar umburha ka je ka duba wannan wasiƙa ko wannan littafiya a cikin littafin shi mai suna majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na 28 daga shafi na 592 da abin da ke bayan shi wa qad zakara al-aqwala fi hadha an-naw'i min al-amwal a can ya ambaci zantutukan malamai game da irin wannan dukiya warar da alamar ra'a habsaha ya mai da zance ga wanda suke ganin cewa a'a ai dukiya irin wannan za a tare ta ne kawai wa, adam, wa adama sarfiha kar a juya ta faƙala ya ce haza mithlu itlafiha wannan ya fi kama da an lalata dukiya fa inal itilafa innama hurrima lita'atiliha uh, an hana a zulakanta dukiya a ƙona ta ko a lalata ta ne saboda yin haka yana ja zuwa ga wofanta da dukiya da rashin da kawar da ita anilin tifa'i an intifa'il adami na biya daga 'yan adam su ci moriyarta wa haza ta'atilun wanda in ka hana 'yan adam su ci moriyar wata dukiya ka bata ta wannan shi ma ta'atilun barna ce bal huwa ashaddu minhu min wajhaini ya ma fi wancan fiye ta fuska biyu na farko annahu ta'dibul lin nufusi wato in ka kona ko ka lalata laifi ne amma bai kai laifin ka ajiye ka taskace ba saboda anan za a samu abu guda biyu na farko ka azabtar da rayukan bayan Allah bi ibqa'i ma yahtajuna ilayhi min ghairi intifa'in bi ga abu suna bukata suna gani ba sa cin moriyarsa to wannan damuwa tafi damuwar abin da aka riga aka destroying ɗinsa الثاني لفي نبي أن العادة جارية بمثل بأن مثل هذه الأمور آه لا بد أن يستولي عليها أحد من الظلمة آه العادة تقول أنا أتكن شو دوكيو إيرو وأنا ندا أكرس وندي يكيدسو dole za a samu wani azzalimi bisa al'ada yau da gobe za ta hukunta wani mai mulki ko wanda yake tare da shi zai samu halin ya kwashe wannan dukiya ya gabe ba ba kira kanta min adi zalama ba'da hadha idza lam yunfiqha alal adali wal haqq idan mazuwa adalci da gaskiya ba su ciyar da ita ba su in fakin ta ba to wani azzalimi ne zai ba ba kira kanta fa yakunu habsuha i'anatan lil zalama wa tasliman fil fil haqiqati ila zalama sai zama a san da aka tare ta aka ki motsawa da dukiya aka ki amfani da ita to amma kamar an tare wa azzalimi ne su su kwasa cikin ruwan sanyi an taimake su فيكون قد منعها أهل الحق وأعلاها أهل الباطل سيدا ما كمان أن هنا ما سبق آتا وانا سكتن تنتا أباسو أنبا مبارن تاس جيسو شكبر هركسو ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا ba bambanci tsakanin da niyya ne ko ba da niyya ba fa inna man wada'a insanan bi masba'a faqad tawalla faqad qatalahu wanda duk yaje sanya mutum misali a cikin makwantar kerkeci kura ko zaki to ya kashe shi ba dama ya ce ba da niyya yake ba wa man alqallah ma bainas sibai faqad akala wanda duk ya wurga nama tsakankanin wato dabbobin nan su kura ko makamantar su to ya ci naman kenan ya san ya ce da nama wa man habasa al-amwal al-azimata liman yastauli alaiha min adh-dhalama faqad a'a humuha wanda duk ya tara wata dukiya yadda azzalimai za su tarda ita lafiya lau su diba to ya ba su ne kuma da ake a ce ana ta aje wasu kuɗaɗe a wani foreign reserve ko wani asusu sai wani shugaba ya zo ko wani gwamna ko wani macuci ya bi ta kansa kawai ba tare da ya sha wata wahala ba to wanda ya aje din nan ya taya shi akan haka fa idza kana islafuha haraman wa habsuha ashaddu min itlafiha ta'ayyana infaquha in ya zama wato bata dukiya haramun ne sannan katange ta kuma a ki bata ta yafi tsananin haramci fiye da bata ta din to ya zama abin da ya rage dole shine ciyar da ita walaysa laha masrafun muayyan kuma wannan dukiya mun san cewa bata da majuyarta na musamman inda ya kamata a sarrafa ta na musamman bata da shi wa tusrafu fi jami'i jihatil birri wa taqwa wa taqarrubi allati yataqarrabu biha ila Allah da haka ya halasta a ciyar da wannan dukiya ta kowane irin salo na biyayya Allah da kuma hanyar neman samu a shiga samun shiga wurin Allah yana Allah khalaqal khalqa li ibadati kuma Allah ya halicci bayi ne dan su bauta masa wa khalaqa lahumul amwala liyasta'inu biha ala ibadatihi fatusrafu fi sabilillah kuma Allah ya halitta dukiya don a yi amfani da wannan dukiyar don hanyarsa kaga da ka sai a ce da wannan dukiya ta hanyarsa to wannan shine dogon talikin da shi wannan malami ne taliki wato su malam bakar abu zaidin rahimahullahu suka yi akan wannan gaba to ina ganin tun da lokaci ya dan kore saura kankani bari mu sa dan ba anan mu sa aya anan sai Allah ya kama darasi na gaba sai mu tashi da yake cewa fa inna madarash shari'ati ala qawlihi ta'ala lalle shari'ar musulunci tana gudanuwa ne akan fadin Allah subhanahu wata'ala da yace fattaqullaha mastata'tum al-mufassir li qawlihi fattaqullaha haqqa tuqati zamu sarara anan insha Allah sai Allah ya mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh